الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله يومنا رانا الله دي شاب يرجى وتم جماد الآخرة جرى دبو إلى تاريخ أربعين دا بقوي wanda ya dace da bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2025 miladiya da ci gaba da karatun tasrifi a wannan littafi mai albarka wanda ya shuhura da lamiyatul af'al ta ibn malik rahimahullahu ta'ala to muna nan cikin babul maf'ali wal maf'ili wa ma'anihima to babe da malam ya kulla don ya yi bayani akan sauran masalir waɗanda bai ambata ba a baya shine masdari mimi da kuma ismul zaman da ismul makan to za mu tashi a baiti na 94 ibn malik rahimahullahu ta'ala yana cewa mazlamatun matla'ul majma'u mahmadatun mazammatun mansakun madannatul bukhala mazallatun mazallatun mafraqun madallatun wa madab bun mahsharun maskanun mahallu man nazala ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من مفعل من ضع ومن وجلا معها من اهسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد هملا فابن مالك رحمه الله تعالى a baitukan da suka gabata a baya ya tattauna abin da yake ƙiyasi na ainihin masdari mimi da kuma ismul zaman da ismul makan tsakanin ɓangaroren wato shi dai fi'ili a duba da wato ainul kalima ɗinsa a mudari da wanda ya zo da yaf'alu ko yaf'ulu to an faɗi abin da yake kiyasi haka nan yaf'ilu shi ma an faɗi abin da yake kiyasi to a baitukan da muka ja yanzu to zai muna bayani kan waɗanda suka zo amma sun saba ma wancan waccan ƙa'ida da aka ambata. E, masdarai ne mimiya, ko kuma sunaye ne na zamani ko na bagire, amma kuma sun zo da duka fuskokin guda biyu, sun zo da ƙiyasi sun zo da shiruzi. To wanda yake ƙiyasi to dama shi yana kan ƙa'ida, wanda ya zo ala, ala shiruzi to wannan ya bauɗe. shi kuma ana tsayawa ga sama'i abinda aka ji larabawa sun faɗa to sai a tsaya nan sai a tsaya nan ba za a yi ƙiyasi a kansa ba ba za a yi ƙiyasi a kansa ba to shi ne ce mazulamatun lafazin mazulamatun zai iya zama masdari mimi za a yi amfani da shi kuma a matsayin ismul zamani ko ismul makani daga zalama ne ya zulemu bi kasirin lami to idan za mu kawo masa masdari mimi ya zulemu me ya kiyasi bisa ga karatun da aka yi a baya ya za a ce a'a a'a mazlamatun yadda ya rubuta shi shine kiyasi eh yadda ya rubuta shi shine kiyasi to kaga kenan a ce zalama ya zulimu mazlamatun ana nufin mazari ana nufin zulman to kaga ja'a alal qiyas to amma sai aka jiyo daga larabawa kuma sun yi malamin din kasara cewa zalama ya zulimu mazlimatun sai suka yi mata kasara to shi wannan na kasara din shazun ne yuhfazu wala yuqasu alai inda ka ji sun faɗe shi to sai ka bar musu kayan su haka nan eh ma'ana an ji suna cewa zalama yazlimu mazli matan mazli matan a matsayin mazdari eh yawwa sannan kuma akan faɗe shi da ma'anar sunan zamani ko sunan makani to shi kuma a ƙiyasi ya za a ce la haula wala quwwata illa billah la haula gaskiya ku ji tsoron Allah lawarin ku akwai gyara mazlimatun sai a yi malamin kasara shi ne karatunmu na ƙarshe satin da ya gabata yauwa sai a ce mazlimatu zaidin a yi makanu zulmihi ko waƙatu zulmihi inda aka zalunci zaidu ko lokacin zaluntarsa sai a yi malamin kasara in ana nufin me ismul zamani da ismul makani to amma kuma sai aka ji kuma ya zo da fataha ɗin kuma da sunan zamani da sunan bagiri an ji suna cewa mazlamatu amrin suna nufin makanu zulmihi ko waƙatu zulmihi to shi wannan ɗin mazlamatu a kawo shi kuma da sunan zamani ko sunan zamani to shi kuma ya yi mi ya yi shi zuzi ya yi shi zuzi ibn malik kenan in baka shirya ba to ya baka aiki aini yana birge ni Allah ba da birge ni ina son littafin da ke gasa ɗalibi ya zari irin dille da daban nan da ake rubutawa a sauƙaƙe ni ba na majin daɗin karatunsu na fi son littafi mai wahala saboda nan zan yi aiki da kwakwalwata to an gane abin da yake nufi da mazalamatun mun ji inda yake kiyasi da inda yake to sai na biyu matla'ul majma'u eh wata nuska kuma majma'u din ba ba alif dalam wata nuska din eh amma dai saka masa alif dalam to nusak ɗin su suka fi yawa matla'ul majma'u eh an gani to haka shi ma matla'u shine na biyu ko daga tala'a alkaukabu tauraro ya bullo ya tulu'u ala wazni ya fa'ulu to shi mazdarinsa ya za a faɗa alal qiyas matsala'an matsala'atun to ismu zamani fa eh a ka ji tsoron Allah ismu zamani da ismu makan shi ma matsala'an za a ce matsala'atun za a ce duk wannan karatu a yi shi a baya saboda ya zo muzari'insa ya zo da me ma ga ainun to kiyasi da masdari mimi da ismul zaman da ismul makan duka a ce matsala'an in kuma ka kara masa ta'un to sai ka ce matsala'atan ko? hiya hatta matsala eh wannan shi ne kaga ba a ce matsali matsala e lamun ɗin sai aka yi wata fataha to wannan shi ne to kuma sai aka jiyo daga larabawa su ce fala'a ya tulu'u matsuli an kuma a matsayin mazari eh me ta a suratul kahfi eh hatta menene hatta balaga ya gani matsuli a shamsi eh to kaga nan sai ya zo me to ala shiruzi eh shazun ne ana can kuma waccan sura hiya hatta matsala'i shi kuma alal alal qiyas eh to shi wancan yuhfazu mm an gane ana haddace shi ba za abin nan ba duk da can din ya zo nan hiya hatta matsala ilfajar ya zo ne a babin mi a babin mazdari ko a babin ismul zamani ko ismul makan eh la ya zo ne a mazdari eh hiya hatta tulu'ul fajr shine abin nufi eh bullo wannan ake nufi ba lokaci ba wancan kuma ya zo sunan sunan me matsali a shamsi ya zo me a nan eh sunan makani ko lokaci ko kuna jin tsoro eh eh hatta balaga an gace fa to kaga makani kenan eh ba zamani ba eh to sai an kula da waɗannan abubuwa eh to kaga wani in ka tambaye shi me yasa can aka ce kaza nan aka ce kaza ba zai baka amsa ba sai in ya zauna makaranta eh sai je karatu aljadi ba da ba ne ai ba za a fahimta ba eh now ba a to ai dama shi a tafsiri ai duk wani wanda ba shi ba ai ba tafsiri ba ne yau haka ka ce iri ne kenan ana yin wani shi ma sunansa tafsiri ai tafsiri ɗaya ne ai in ka yi sunansa tafsiri in baka yi ba to ko dai labari ko wa'azi ai mafi yawa wa'azi ake yi ba tafsiri ake ba eh ana wa'azi ne da sunan tafsiri shine a ja ayoyi a yi tarjama a ɗan ba da labari a ɗan ba da ƙisoshi da sauransu sai a wuce wannan duk wa'azi ne ba tafsiri ba ne to kaga in ka kai ka yi tafsiri ka ce zan yi tafsiri in kuma baka kai baka ce zan yi wa'azi eh shi yasa kuskure ne a ce za a yi fostin ɗin malamai masu tafsiri ba daidai ba ne yawo tunda in ka kasa su kashi goma kashi tara duk yan wa'azi ne duk wannan list da kake gani na ƙasa duk yan wa'azi ne da ba zai aje tafsiri eh tafsiri a yana da ƙa'idodi da sharuɗa da abubuwa za mu yi su cikin almiftahu littafsiri da kuma abin nan menene ɗayan littafin na shehu usmanu eh na'am a'a eh hisnul afhami min jiyushil awhami can ma yayi bayani akan sharuɗa na mai tafsiri shi a shehu usmanu eh haka kuma yana da risala da ya rubuta ma wani a zamaninsa an samu irin dai masu wa'azi haka to kawai sai ya naɗa kansa cewa wai zai yi wa mutane tafsiri ba shehu usmanu da ya ji labari sai rubuta masa takarda ya ne masa nasiha da wa'azi cewa ya ji tsoron Allah domin shi ya san bai kai makamin ya yi tafsiri ba saboda tafsiri sai an san kaza an san kaza to a nan ma sai kawo shiru na tafsir sai ya aika masa wannan takardar shi saboda yin tafsiri ba tare da an cika ka'idodi ba yana jawo musibu ya ambaci abubuwa da yawa irin su fari daukewar ruwan sama irin su talauci da yunwa irin su annoba irin yawan mace-mace da sauransu to a bar mutane suna shiga littafin Allah ba tare da ilimi ba yana haifar da waɗannan abubuwa. risalar tana nan an buga ta Hmm? yawo to ka gani to duk suna nan eh shi ma shehu abdullahi a farko-farkon tafsirinsa biya utawili ya ɗan ishara zuwa ga wasu eh haka in ka koma kamin zuwansu jalaluddin suyuɗi shi ma ya yi wannan magana a littafin sali itikanu fi ulumin ƙura'an shi ma ya ambata to abu ne wanda yake sananne eh saboda haka dole sai an koma makaranta an yi karatu in ba kai karatu ba dole ba ne sai ka tsaya matsayinka ka samu al'akbari ɗinka in ka fahimce shi sai ka koyar da mutane da al'arba'una hadisan in ka gane abin da ya ƙunsa shi ma sai ka karantar da mutane ba matsala ba ne ba dole sai ka sa tafsiri ba alhali ba kama gama ba ka da ma ilimin masadiru auzanu ma na masadiru baka san ko nawa ba ne kashe-kashen su baka sani ba ne to ina batun kuma ka yi tafsiri eh kun fada kenan ramin a kun fada rame kenan eh kun fada rame kenan eh abubuwa ne to abin sai kaga kamar akwai karancin tsoron Allah eh sai kaga kamar mutum bai yarda da tashin kiyama ba mala ai ba dole bane eh kuma kana so kai sai ka je kai karatu ana abu bane ne ka je ka ware shekara biyu ba abin da kake gurza sai ilimi to za ka koda shekara biyu din za su kammala in dai da gaske kake yi to ka cimma wani mataki wanda ya kamata eh ka bar ruduwa da ai wani da wani da wani ba su cancanta ba kuma ai duk gasu nan suna yi wannan ba ma'auni ba ne ma'auni shin sun yi akan tsari akan ilimi akan cancanta ko ko suna yi ne saboda son zuciya karka rudu da ai shugaban majalisar malamai wane na yi shugaban kungiya ma na yi malam ma wane na yi wannan ba dalili ba ne ba zai fidda kai gaban Allah ba in tambaye ka me kai suka ce to ai shugaban majalisar malamai na yi sani ko shi eh tunda kai ka nada abin ka ba Allah ya dada shi ba ba Allah ya nada shi ba kai ka nada abin ka kuma shi ba hujja bane ne Allah ya sa mun yi lafiya eh amma tabargaza ta yawa a ilimi Allah ta yawa eh kuma sun samu taimakon zamani da mafi yawan mutane ba ilimi sun karamu da shi sun fi son irin wannan hayaniyar sauransu ko sanya manyan rigunoni da sauransu ko hulɗa da 'yan siyasa da abubuwa ko hawa manyan motoci to mafi yawan awam wannan shine ma'aunin malanta a wurinsu eh ba wai ilimi ba na fatar an gane to sai na uku almajma'u shi kuma daga jama'a akan ce jama'a almutafarriqa yajma'u ala wazni yaf'alu ya harhada abin da ya rarrabu to shi kuma mazari mimin bai kiyasi majma'an ismul zaman ismul makan majma'an to amma sai aka jiyo daga larabawa majmi'an bi kasirin mimi eh gare su duka da mazari mimi da ismul zaman da ismul makan eh to wannan خرج عن القياس فهو شاذ ya zama shazi kenan an gare ko akan ce jama'a ya hada ya jama'u yana hadawa majma'an hadawan ko kuma makanu bagire na hadawa ko lokacin hadawa eh da za a iya fada yasa aka ce majma'un nasi maharhaɗan mutane akan ce kuma majmi'un nasi shi ma an je suna faɗa eh to wannan kharaja alal qiyas eh ko majmi'ul mali lokacin tara dukiya da a bada zakka lokacin tara dukiya da a bada zakka to akan ce majmi'u al mali to yi wa ainin din kasara duka dai shiruzi ne abin da yake kiyasi da masdari mimi da ismul zaman da ismul makan duka a yi mata fataha eh sai muhammadatun na hudu kenan ko shi kuma daga hamidahu ne eh wancan dai na alhamdu da kasani eh to akan ce hamidahu mudari sai a ce ya ma duhu ala wazni yaf'alu to shi ma dai kamar wancan ne jama'a min babi fahima to hamdan wa mahmadan wa mahmadatan shine kiyasi akan mazari mimi da kuma ismu zaman da kuma ismu almakan amma an ji wa laraba sun ce mahamidan mahamidatan eh to wannan duka shazu ne yuhfazu wala yuqasu alaihi to sai na gaba mazammatun na biyar mazammatun akan ce zammahu ya zarge shi ya zummuhu min babin madda ya muddu to mazari akan ce zamman kiyasi mazari mimi akan ce mazammatan mazammatan eh mazammatan zargi an gane sannan ismul zaman da ismul makan shi ma dai mazammatan din ake cewa eh akan ce misali mazammatu zaidin eh ana nufin zargin zaidu an gane akan ce kuma mazammatu zaidin ana nufin makanu zammihi ko makanu zammihi to wannan shine kiyasi amma a ce mazi mazimmatu zaidin ana nufin mazdari ko ismul zaman ko ismul makan to wannan shazun ne e yuhfazu wala yuqasu alaihi duka fa'al ɗin an ji laraba sun faɗe su da fuskokin guda biyu to shi yasa zaka iya faɗa fi'ilin da baka ja ambata ba kuma sai ka bar shi alal asali alal asal eh to sai mansakun mansakun daga nasakar rajulu yansuku babin nasara yansuru eh mazari akan ce naskan wa mansakan shine kiyasi mansakan ko ya zuwa ƙur'ani yayi ko eh to ka gani to shine kiyasi to mansakan din ana nufin zai iya zuwa masdari zai iya zuwa kuma ismul zaman da me yawwa to can a aya ami yazo eh ami yazo bazari kuma an samu sabari ke nan sai ayoyin ba ɗaya ba ne ko? eh eh ismul makan to saboda mi hmm? ba zai zama mazari ba kenan to an ji kuma mansikan bi kasri sini eh ga masdari da ismul zaman da ismul makan ko akan ce mansaku zaidin eh ibadar zaidu haka akan ce mansaku zaidin wurin ibadar zaidu ko lokacin ibadarsa wannan shine kiyasi sannan akan ce mansi ku zaidin ana nufin ibadar zaidu ko wurin ibadar zaidu ko lokacin ibadar zaidu to wannan kharaja anil qiyas kharaja anil qiyas ya fita daga qiyasi ya masa kasara din ko yawwa tunda mudari'in sa bai zo da kasurul aini ba eh sai na bakwai mabannatul bukhala al-bukhala'i ne sai aka shafe hamzatu saboda wazani mabannatul bukhala to mabannatu shi kuma daga banna bishai ya dinnu min babi hannu ya hinnu donnan dinnan wa mabannatan ruwa albukhulu shi ake kira donnu ba ma huwa alal gaibi ga yana a ƙur'ani to yanzu ta fito to a mazari me ya kiyasi ya kamata a faɗa mabannatan ko ismul zaman da ismul makanifa la mabinnatun eh mabinnatan saboda mudari'insa yaf'ilu ne eh kuna rudewa fa ni ba san da kwakwalin kuke zuwa ba ta ai shi yasa ina ji ai a karatun na faɗa ko ni ce a kiyaye su ko eh saboda na san za a zo gun to in baka kiyaye ba hararo abin kai tsaye da ayin tambaya zai baka wahala to kuma haka ake so eh ba wai ka yi ta wahami ba eh yawwa to kaga ai ba a son wahami yawwa to kiyasi in za a yi amfani da shi ga ismul zaman ko ismul makan shine a ce madinnatu zaidin ko eh lokacin ruwa zaidu an gane ko wurin da zaidu yake ruwa yawwa to amma a masdari an ji kuma ya zo da kasara din madinnatu madinnatul bukhala'i rowan marowata eh to kaga wannan haraja anil qiyas eh sannan kuma a ismul zaman da ismul makani shi ma an ga yazo da fataha madannatu zaidin madannatu amrin ana nufin lokacin ruwarsu ko kuma wurin ruwarsu to shi ma dai haraja anil qiyas an gani to me fiqihun da yasa malam ya yi masa kaidi da al-bukhala tunda shi karan kansa madanna din yana nuni kan ruwa to me bukata a ce ruwan maruwata eh ruwan maruwata me fiqihun hmm la a a saboda akwai banna wadda ba ta ruwa ba eh akwai danna bil makani akan ce danna bil makani shi mudari'insa ya dannu ake cewa sai a yi wa badun fataha an gane yawa min babi fa'ila ya fa'alu min babi fariha ya farahu shi kuma a nan kaga ba na ruwa ba ne na lizimta ne ma'ana banna bil makani ai lazima aqama bil makani eh shi lazimi ne wancan kuma da mun kai magana a kansa muta'addi ne to shi yasa don kakka dauki wannan shi yasa sai ya kawo maka al-bukhala saboda in yayi idlaqin sami zaka ya dora shi ka ibnu mali Allah ya saka wai da alheri eh ba karamin malami bane ba ƙaramin malami ba ne eh to an fahimci waɗannan ko sai na gaba na takwas mazallatun mafraƙun mazallatun wa madab bin mahsharun maskanun mahallun man nazala to mazallatun akan daga zalla ne zalla anil haƙƙi ya zillu ya zillu min babi daraba ya duribu zallan wa zalalan wa mazallatan yana da mazarai guda uku shi zalla ɗin nan yana da zallan yana da zalalan sanan yana da mazari mimi mazallatan mazallatan shine kiyasi ga mazari a ismu azzaman da makani fa sai a ce mazillatan ko mazillatu mazillatul alimi eh lokacin talalabiyan malami ko kuma bagiran talalabiyarsa eh in ana nufin bagire kenan sai a yi kasara mazillatu al'alimi yawwa to amma kuma an ji daga larabawa a mazari kuma sukan ce mazillatan to shi kuma kaga kharaja anil qiyas hmm? a kawo shi da kasara ga zayun kuma ana nufin mazari sannan kuma ismul zaman da ismul makan shi ma an ji sun mazayun din fataha eh mazallatul alimi suna nufin lokacin kuskuren malami ko wurin kuskurensa eh to shi ma dai kharaja anil qiyas sai mafraqun daga faraka ne baina shay'aini ya furuku shi ma min babi nasara yansuru eh yana da masdari farqan wa mafraqan mafraqan shine qiyasi ko mafraqan shine qiyasi tunda ainul kalima ta mudari'insa don magare ta haka ne ismul zaman da ismul makani shi ma a ce mafarakan shi ne daidai ko? to amma an jiyo mafrikan bi kasirin ra'i da masdarin da kuma ismul zaman da ismul makani to wannan hurujun ne anil kiyas hurujun ne anil kiyasi sai madallatun shi kuma daga balla ya billu min babi daraba ya duribu to yana da masdarai shi balla guda uku na farko dalalan wa dalalatan sai masdari mimi wa madallatan wa madallatan shine kiyasi a masdari mimi ko shine kiyasi a masdari mimi ismu zaman da makani fa madillatan sai ai wadadun kasara eh madillatu mubtadi'in lokacin bacewar dan bid'a ko bagiran bacewarsa madilla madillatul mubtadi'i eh to amma an jiwo ga kiya ga mazdari mimi suna cewa madillatan to kaga wannan kharaja anil qiyas hmm? kamar yadda aka jiyo ga ismul zaman da ismul makan kuma sun mata fataha sun ce madallatu zaidin suna nahin makanu dalalihi ko waqatu dalalihi to shi ma khurujun ne anil qiyasi khurujun anil qiyasi sai madabbun madabbu shi kuma daga dabba ne dabba alil ardi yadibbu min babi daraba yadribu fa'ala ya fa'ilu kenan an gane yawwa shine ya dinga rarrafe akan ƙasa shine dabbu rarrafe akan ƙasa eh to mazare akan ce dabban shi ma yana da mazare guda uku akan ce dabban akan ce dabiban akan ce madabban to kaga a mazari sai a ce me madabban ko eh madabbu ifili wurin da yaro yake rarrafe ko rarrafen rarrafen da yaro ke yi ko yawwa idan za a kawo ismu zaman shine sai a ce madibbu ifili yawwa makanu da bibihi ko dabbihi ko waqatu dabbihi ko da bibihi eh to wannan shine kiyasi to amma an jiyo kuma daga larabawa a mazarin kuma sun ce madibbu dabba ya dibbu madibban an gane to wannan khurujin ne anil qiyas kamar yadda aka jiyo su sun faɗa akan ismul zaman da ismul makan sun ce a madabbu tifili suna nufin makanu da bibihi suka yi mata fataha tunda ainul kalima din ka kasara gare ta eh la yaf'il ku haddace shi a baya mun yi shi a baya ko ba yi shi ba yawwa to ka gani to wannan shine shine ma'anan wa madab to sai mahsharun mahsharun shine na sha biyu akan ce hasharan nasa ya hashuruhum ya hashuruhum min babi nasara yansuru shi kuma yana da mazarai guda biyu hasharan wa mahsharan shine kiyasi ko a mazari a ce mahsharan e, mahsharun nasi tara mutane to haka na ismul zaman da ismul makan shi ma a ce me shi ma mahsharu za a ce to amma an jo daga laraba sun yi wa shinun din kasara a mazarin da ismul zaman da ismul makan suna cewa hashara ya hashuru mahashiran to wannan khurujin ne anil qiyas eh haka shi ma ismul makan da ismul zaman suna cewa mahshiran to shi ma dai duka fita ne daga kiyasi sai maskanun akan ce sakanar dara yaskunu shi ma dai min babi nasara yansuru to shi yana da mazdari guda uku ya zauna a gida ko akan ce sakanan akan ce sukuna sukuna akan ce maskanan maskanan to maskanan mazdari mimi shine kiyasi ko ayi wa kafin din fataha maskanu zaidin zaman zaidu maskanu zaidin inda zaidu yake zaune maskanu zaidin lokacin da yake zama haza huwal kiyasu to amma an ji daga laraba kuma su ne mata kasara din a dukan uku din a duka uku din sai su ce mi maskinu zaidin zaman zaidu maskinu zaidin inda zaidu yake zama maskinu zaidin lokacin zaman zaidu to shi na kasara din nan hurujin alal qiyas wancan shine qiyasi na farkon mm. sai mahallu sai mahallu na sha hudu ko mahallu to shi mahallu man nazala bagiran man wannan da nazala ya sauka a wannan bagiri to duk wurin da mai sauka ya sauka a kansa to ana kiransa da mahallu mahallu shi kuma daga halla ne bil makani a mudari sai a ce ya hullu ya hullu an gane min babi nasara yansuru yansuru shi ma yana da masdarai guda uku akan ce hallan akan ce hululan akan ce mahallan mazdari mimi kenan shine kiyasi ko mahallu zaidin ko saukan zaidu ko mahallu zaidin wurin saukan zaidu ko mahallu zaidin lokacin saukan zaidu eh to wannan shine kiyasi to amma kuma an je kasara ga ainihin shi ainul kalima ɗin ha'un mahillu zaidin eh suna nufin me saukan zaidu mahillu zaidin lokacin saukan zaidu mahillu zaidin wurin saukan zaidu to shi na kasara ɗin hurujin anil kiyasi ko anil kiyasi shi ma ya zo a ƙur'ani ko a wace aya hmm? ya zo a kan bayanin hadaya ko hmm? hmm? an manta ayan mahilla yawa an yabluga lahadiyu mahilla hatta ya bloga lahadiyu mahilla to kaga nan ya zo mi da mi ya zo da mi da kasara ko to kaga hurujin ne alil eh shine dai mahallu man nazala bagiran da mai sauka yake sauka shine wa ma'jazun mm kuma wannan mahallu akwai wata irin da idan na ga ya kawo wanda mm kun bai tun ko eh a akwai mana akwai wata irin akwai dalilin da yasa ya faɗa ga mm amma me dalili mm Mm, akwai halla ta lazimi halla ta lazimi an santa ai mun yi ta a baya mm? to ita meye muzari'inta ya hillu mm, kaga min babi fa'ala ya fi'ilu eh to shi kaga lazimi ne eh lazimi ne an gane? yawwa to shi kan ai kaga mazarinsa ma mahillu ne Eh, shi kasara ne shine kiyasi eh akan ce halal ajalu ko lokaci yayi mi ya sauka eh to akan ce shi ma hululan ai balagal ajalu lokaci ya kai lokacinsa to mazari mimi mahillu ake cewa ba a cewa mahalla shi ga wannan na lazimi an gani? turar da shi ne to sai wa ma'ajazun ma'ajazun shi kuma yakan zo da ta'un a ce ma'ajazatun kuma yakan zo ma'ajazun ba tare da ta'un ba shi yasa ya ce wa bita'in yana zuwa da ta'un shi kuma daga ajaza ne ajazar rajulu mudari sai a ce ya ajizu ko ya ajizu hmm? min babi daraba ya duribu mazari sai a ce mi ajizan wa ma'ajazan wa ma'ajazatan e to kiyasi shine a ce ma'ajazatan mazari mimi ko ma'ajazan ismin zamani fa ma'ajizan sai a yi wa jimin kasara ko ma'ajizatan e shine gajiyawa ma'ajazu zaidin gazawar zaidu ma'ajazatu zaidin shi ma dai gazawar zaidu ma'ajizu zaidin wurin gazawar zaidu ko lokacin gazawar zaidu ko ma'aji zatu zaidin e, shi ma gazawar zaidu ko lokacin gazawar zaidu a lokacin gazawar zaidu da bagiran gazawar zaidu e, to wannan shine kiyasi to amma shi ma an je ma'ajizu kuma ana nufin mazzari kaga khurujun ne anil kiyasi kamar yadda an ji ma'ajazu ko ma'ajazatun da ma'anar ismul zaman ko ismul makani to shi ma dai khurujun ne anil qiyas a ce za a yi masa fata tunda ainul kalima din kaga tana da kasara yaf'ilu ne ai summa mahalakatun sai mahalakatun ko na sha shida kenan akan ce halakar rajulu ya haliku shi ma dai babin daraba ya duribu halakan wa mahalakatan mahalakatan mazari mimi shi ne ƙiyasi amma ismul zaman ismul makani to sai a yi wa lamun ɗin kasara sai a ce mahalikatun e, wurin halaka ko mahalikatun lokacin halaka a to wannan shine kiyasi amma an jiyo mahalikatan din da ma'anan mazari to wannan khurujun ne anil kiyasi haka an jiyo mahalakatan da ma'anar ismul zamani ko ismul makani shi ma khurujun ne eh anil kiyasi tunda ainul kalima dinsa ya fi'ilu abin nan kasara gare ta ko sai ma'atabatun ma'atabatun shi kuma daga ataba ne ataba alaihi ya yi zargi a kansa ya atibu shi ma dai daga babin daraba ya duribu ataban wa utubanan wa ma'atabatan yana da mazdarai guda uku to kiyasi shine a ce ma'atabatan ko yadda yake a rubuce a mazdari ma'atabatan ya zarge shi zargi eh ismul zamani da ismul makani sai a ce ma'atibatan sai a yi wata'un ɗin kasara ma'atibatu zaidin lokacin zargin zaidu ko wurin zarginsa eh to amma a je an jiyo cewa ma'atibatan da ma'anan mazari khurujun ne anil qiyasi kamar yadda an jiyo ma'atabatan da ma'anar ismul zamani ko ismul makani shi ma khurujun ne anil qiyasi to sai maf'alun hmm? maf'alun sai kuma ma'aunin maf'alu da za a narko shi daga fi'ilin da ya kawo na ba e wa min wajila da kuma fi'ilin wajila e to ba fi'ilu amrin ne nami na wa ba ko mudari sai a ce ya ba'u eh wa ba'a kaza ya aza kaza ya ba'u yana ajiwa shi kuma babin fa'ala ya fa'alu to kaga kiyasi a mazdari mimi shine a ce mawda'an ko mawda'an haka nan ami ismul zamani da ismul makani shi ma a ce mi mawda'an eh tun da ainul kalima ɗinsa bai zo eh to ai kuma za ku ga ya fara da wawun hmm? wawuyi ne me aka faɗa ta a baya idan fi'ili ya fara da wawun eh eh na'am ba a yi masa ba a yi masa me me ya kiyasi ga sunan zamani da sunan bagire idan fi'ili ya fara da wawun hmm? fata za a yi masa hmm, fata za a yi masa ku koma karatun yin kasara shine shiruzi eh yin kasara shine mi shine sujudi tunda kaga ba lamul kalima dinsa ba harfa illa bane yawa kina abin da yake kiyasi a ce me mawda'u zaidin makanu wad'ihi mawda'u zaidin waqtu wad'ihi an gane amma a ce mawdi'u ko zaidin ana nufin bagiran zaidu ko lokacin ajewar zaidu to wannan khurujun ne anil qiyas eh yiwa dadun din kasara yiwa dadun din kasara to haka shi ma wajila wajila na 19 da ya kawo kenan to shi ma kanar kuma aunin maf'alu gari cikin fi'ilin shine kace wajila a mudari kace me yau jalu ba ya jalu ba yau jalu mun yi shi a baya ai to ga gani na tsoro ko ba yi shi ba to ai na girmamawa shine ya jillu ai ko eh to wannan na tsoro ne wajilar rajulu ai khafa ya tsorata to mudari sai a ce yau jalu kaga min babu fariha yawwa to wannan shine wannan shi ne to a mazariya za a ce eh bau eh maujilan shi ne kiyasi eh a yi wa jimin kasara an gane shi ne ƙiyasi maujalan ɗin khurujin ne anil ƙiyas ya fita daga ƙiyasi a ce maujalan ɗin eh ya fita daga ƙiyasi an gane yawwa tun da kaga ainul kalima ɗin sawawun ce kuma ga ya'un na harfa illa eh duka sun haɗu yaujalu eh to kaga mazari sai a ce maujilan eh maujilu zaidin tsoron zaidu eh an gane to wannan shine to haka ne shi ma ismul zamani da ismul makani shi ma dai maujilu din ake cewa to kenan ayi wa jimin din fataha kaga kharaja anil anil qiyasi eh to wannan shine to ma'aunan ma fa ba su ƙare ba ma'aha mene hisibu wa darbi waznu maf'alatin mauqa'atun ko mauqi'atun kullu za wa jahahu qad humila eh amma ciko ne bari mu ƙarasa shi cikon magana ne an gane waznu maf'alatin ma'aunin maf'alatin to shi ne ya ce ka ɗora shi ko kuma ka ainihin kawo shi ma'aha wato tare da waɗanda suka gabata meni hisib daga fi'ilin hisib hasiba wa darbin da fi'ilin daraba to sai ka auno musu maf'alatun kaga hasiba ya hasibu ko? kaga fa'ila ya fa'ilu kenan ko? yawwa sai ka ce mahsabatan eh mun yi fi'ilin ai a baya mahsabatan alal qiyas ko? mahsi batan to wannan alal shiruzi eh wancan ne na na na zato eh to wannan in mazari ne in ismu zamani ne kuma sai ka makani sai ka ce mi mahasiba tan sai ka ce mahasiba tu zaidin wurin tsammani ko zaton zaidu ko lokacin zatonsa eh tunda ainul kalima din sa sinun din kaga kasara gare ta kasara gare ta ko eh kasara gare ta eh to wannan shine amma a ismul zaman ko ismul makan a kawo shi da ma'aunin maf'ala to wannan ya fita daga kiyasi a ce mahasaba mahasaba to zaidin ana nufin bagiran zatonsa eh ko lokaci na'am mm eh shine shine ai na faɗa mun yi ta a baya ita ɗin da ya ce hasiba ya hasibu ita ce ya sake kawo maka ana to ita ma dai za ka narko mazari mimi da wazanin maf'ala amma maf'ila in mazari ne to shazun ne in kuma ismul zaman ne to ko ismul makan to kuma kiyasi ne kiyasi ne to sai mi sai wa darbin shine na biyu ko darabahu yadribuhu darban mazari sai ka ce mi madarabatan eh tun da rawun din tana da kasara abu dari kaga alawa zai ne maf'ala maf'ala shine kiyasi amma yi masa kasara ana nufin mazari to ya fita daga kiyasi in kuma ismul zaman ne ko ismul makan sai ka ce mi madribatu zaidin wurin bugun zaidu ko lokacin bugunsa to shine kiyasi ga ismul zaman ko ismul makan amma yi masa fataha ana nufin ismul zaman ko ismul makani to shi kuma ya fita daga kiyasi ya fita daga kiyasi sai na ashirin da biyu mauƙa'atan ko mauƙa'atun shi kuma daga waƙa akan ce waƙa'a tsairu ala shajari tsuntsu ya auka ma'ana ya sauka akan itaciya awil ardi ko ƙasa to mudari sai a ce ya ƙa'u ala wazni ya fa'alu ala wazni yaf'alu to kenan qiyasi mazari mimi a ce mi mauqa'atan mauqa'ata alal qiyasi ko amma a ce mauqi atan kuma ana nufin mazari to ya saba ma ya saba wa qiyasi ko haka shi ma suna sunan zamani da sunan makani shi ma dai ya za a ce mauƙatu zaidin ko mauƙatu tsairi e wurin saukan tsuntsu tsuntsaye ko lokacin saukansu to kullu za dukkanin fi'ilan nan da na kawo ma ashirin da biyu to ya ce waje hahu fuskokin nan guda biyu da kaji ana ambata ƙarhu mila duk an naƙalto su daga laraba duka kowane ka faɗa kayi daidai illa ka kiyaye wanda a kiyasi ka kiyaye wanda an me Allah shi zo sai sai in su suka faɗa to sai ka tsaya inda sun ka faɗa amma kai ba ka da daman kai ba ka da dama ba ka da damar da za ka nemo ta kalma wadda su larabawa ba su faɗi hakan gare ta ba sai ka ce ai zan yi kiyasi a sai ka tsaya iya a fa'alu ɗin da suka faɗa to kai ma sai ka faɗa shi kiyasi shi ne ƙa'ida shi kuma shazi kawai sai dai ka riƙe amma ba za ka mi yawa ba za ka samu wata kalma ba sai dai in ka samu wata kalma to sai ka maishe ta zuwa ga asali abin da yake na ƙa'ida ine ƙa'ida to kaga ya zan wajibi kenan sai ka haddace a fa'alu ɗin ko ba haka ba na'am eh yanda yahi ban fahimci tambayar ka yadda yi ma mutum sauki ya yi saurin gano wannan mazgarin mm da kasara ya kamata ya ya zanga ainihin kalma ɗin shi ko kuma fata mm ƙa'idodin ƙa'idodin da ya faɗa farko darasinmu na farko su za ka haddace duk wani fi'ili kaga ka ci karo da shi ya saba ma wannan ƙa'ida to sai ka ɗauka sama'i ne duk wani wanda kuma baka ji larabawa sun faɗe shi ba to sai ka faɗe shi akan ƙa'idar da ya baka misali ya ba mu ƙa'ida na yaf'alu da yaf'ulu mun ji ka'idan mazdarin samimi da ismul zaman da ismul makan ko to duk wani fi'ili da ka samu wannan ka'idar zaka dora shi akai ba za ka fitar bisa ga wannan ka'ida ba ko da kaga wata kalma sai in kaga laraba sun faɗi akasin haka to faɗan akasin wannan ka'idan to shi zuzi ne don a nuna maka ya halatta ka faɗi hakan tunda su sun ka faɗa kuma yarensu ne. To, amma za ka iya samun wadda kuma ba su faɗa ba, to sai ka maishe ta zuwa ga zuwa ga asali. Eh, to, in dai ba a haddace karatun da ya gabata ba, to ba za ka gane wannan wannan jawaban ba gaskiya. eh, shi kuma ya ilu ya riga ya gaya mana, cewa in mazari ne, to akan kawo shi bisa ma'aunin maf'adu. ko maf'alatun yi wa ainun fataha in kuma kana nufin ismul zaman da ismul makani to sai kai mata kasara kamar shi da raba din nan kaga yadribu ake cewa to duk inda kaga madarabatun an fahimta duk inda ka ganta to mazari ne in kaga madri bi kasirin ra'i to sunan zamani ne ko sunan makani shikenan ba wahala ba duk abin da kuma kaga ya fita daga wannan ka'ida to sama'i ne to shi yasa ya kawo maka su ai don ka haddace na ka'ida ka haddace wanda ba na ka'ida ba shikenan ka shanye babin ka shanye babin so da haka a koma ma ka'idodin nan da ya bada kaza ga kiyasinsa kaza ga kiyasinsa kaza kai itiqanin shi awwalan in kai itiqanin shi to sannan sai ka dawo ga waɗanga masu fuskoki guda biyu fuskan farko alal qiyas fuska ta biyu sai ka haddace kana haddacewa ka gama da mazdari mimi da ismul zaman da ismul makani duk wani fi'ili da za a baka na larabci to za ka iya cewa ga yadda za a faɗe shi ko da baka taɓa jin sa ba sai ranan da aka yi ma tambaya za ka iya faɗa aka ce to ai bisa ka'ida kaza za a faɗa Eh. in har laraba ba su faɗe shi ba su faɗe shi da aka san haka ba to kazan ne za a faɗa na fataran gane kenan ɗalibin tasirifi yana da buƙata da mi da sanin luga kuma na fataran gane don sanin ƙa'ida ka kawai to zai wadatar da kai in baka san luga ba kuma sai ka jahilci wasu aujuhu da laraba suka faɗa akan wasu kalmomi sai ka yi inkarin abin da sun ka faɗa saboda kai ƙa'ida ka sani ko ba haka ba to shi yasa dole sai ka san luga ita karankanta tana mutaban ayoyin qur'ani da hadisai da ash'aru na larabawa to sannan sai ka hada da ilimin tasrifi sai ka zamo lugawi sai ka zamo sarfiyun eh zaman ka lugawi kadai bai isa zaman ka sarfi ba da ba da luga ba shi ma me eh eh shi yasa ya ake dan sa abubuwa na luga da sauransu eh don ka dan abin nan duk da akwai littattafai da yawa ba a karanta ba akwai su shu'ara akwai su makamatu da dama ga ta alhariri ga ta azzama kashari ga ta asuyudi ga ta wannan alharabi makamatu da yawa sun haura biyar na'am malam da sai ka gama ta kuma usulun suke a ce jahili
to ai sanin wannan shi kuma shi zai taimaka maka fahimci usulu ba saboda in baka da loga shi ko ba za ka iya fahimta usul fiqh ba saboda akwai wasu babuka da aka ɗebo a ɓangaren loga aka sa e aikin dai ba na wasa ba ne dole sai an zare dantse amma tabbas in ka goge a nan to gaskiya usulul fiqh babu wata wahala da za ka yi amma in kaga ana ta karatu a usulul fiqh baka ganewa to kana da rauni ne a loga gaskiya da kuma shi karan kansa fiqhun mai yiwa dan abin da ka karanta bai taka kara ya karya ba so a dai himma sosai duk da ita ma luga din da an dan yi littattafai da dama to za a dai dawo daga baya a ci gaba tunda akwai shu'ara ba mai ba ga su makamatul hariri ga su ibnu duraidin duk suna nan ba a yi su ba eh to ka gani eh daliya an fara to kaga ita ba ba a kabbala ba waɗanda bai ma ba a ma faran ba kuma wajibi ne sai an yi su mafi karanci ita makama kai biyu ko uku kai ta alhamzani da kuma shi alhariri Allah ya taimake mu sai kawai ko?